أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da wakilin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na a rinjar kudu za mu tashi a shafi na na dari da ashirin da shafi na dari da ashirin da hudu inda yake cewa wani ruwa ya ce hatta iza tsarajar ruhu a salla a ne kullu malakin bai da sama da wadatu wa kullu malakin fi sama wa mutya da abuwa bu sama laisa min ahadi babin illa hum yad'una Allah an ya'rif bi ruhihi min qibalihi fa idza akhadha lam yad'uha bi yadihi darfat 'ayn حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكبر وفي ذلك الأمر وذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يقررون ويخرج منها كأطيب نفحة مسكين وجدت على على وجه الأرض قال ويفعلون بها فلا يمرون بها يعني بها على ملأ من الملائكة إلا كانوا هذا الرسلين فيقولون فلان من فلان من أحسن أسمائه التي كانوا يسمونها يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له ويفتح له آه فيشيعه من كل سماء مبررها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل واكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ويكتب كتابه في عليين ثم يقال عيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة قال فيرد إلى الأرض فتعاده بجسده قال فإنه يسمع غفك لعلى أصحابه إذا ولوا عنه مجمعين فيأتيه ملكان شديدا الانتهاك فينتهي منه ويجلسان به فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما النبي فيقول هو رسول الله فيقول له وما علمك بهذا فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينتهي ربه فيقول مرة وما دينك وما نبيك وهي آخر فتنة تعرض على تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أنت لك عبدي فأتبشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة اللهم اجعلنا منه قال ويأتي وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وانت فبشرك الله في خير من انت ووجهك وجهه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في داعة الله بديئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو أتيت الله أبدلك به هذا فإذا رأى ما في الجنة كان له بعز القيامة ساعة كما أرجو إلى أهلي ومالي فيقال له مسلم قال نعم فبدأ ما يكفي سوى أو رواية ثالث من المتكرر wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin abin da zai samu bawa idan ya zo barin wannan duniya Allah ya kawo wata asa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har lokacin da aka gara ran mutum aka yi masa sallah to bayan sallar da za a yi masa a nan duniya to mala'iku ma suna wa mutane sallah Allah ya karɓa mana sallah mala'iku a sama suna yi wa mutane sallah wato tsakanin sama da ƙasa kowane mala'ika a cikin sama sa'annan ana buɗe ƙofofin sama idan mutumin kirki ne ya rasu babu wata ƙofa wato a cikin ƙofofin sama nan guda bakwai face wato suna addu'a idan aka gara ran mummuni ta Allah ya sa ta nan za a wuce da shi suna son a zo a wuce da ran musulmi ran mummuni to idan mala'iku suka zara ran shi shi ma ba sa sa shi a hannayen su a wannan abin da suka zo da shi na aljanna a cikin suke dora shi wannan tabarma da likafani na da turare wanda a cikin karanta baya haka nan za su sa yi a ciki na aljanna shi ne faɗin allah mu sai sarki ce sai manzannin musu karɓi rayukan su karɓi rarsa alhalin su ba sa gazawa wato aikin da aka sa su kawai shi suke to ramin sai ya fita yana ƙanshin alminti babu wani ƙanshi da aka taɓa ji mai ƙanshi irin ramin idan ramin zai fita yana wani irin ƙanshi sai dai ba za ka ji ba amma wasu suka danci aka samu wasu na wasu allah na je da su ƙanshi na mummuni Allah ya je shi ne yake ne sun haura da wannan rai zuwa sama sun mala'iku da suka zo wuce su da su ce kai wannan wani irin rai ne mai kai shi haka wato za su fi kai shi ran ce wannan wani irin wani mutum ne su yi jiki haka sai a ce musu ai wani da wani a kira ka a kira babanka na wanda yake zautik na ko wanda yake zautanu na misali kaga za a kira ka kira sunanka ba ta wanda yake duke na wani dan wani wani dan wani haka ba a kira ka za a kira ka da wasu kyawun sunaye wanda ake kira mutum a nan duniya ce to haka nan za su yi tafiya da ran mutum har su wuce saman duniya ana buɗe musu kofofin sama ana buɗe musu kofofin sama idan suka zo sama da ɗaya sai ya samu ɗan rakiya da cikin mala'iku sama da ɗaya ta saka shi ta kai sama da biyu amma ba za su ga sama da su da daga sama ta biyu sai ma su yi rakiya sai an je sama da uku haka nan za su yi tafiya har sai an kai sama ta bakwai shi yasa suka yi abun sai ka ji mutuwar na akwai ba daɗi a ciki na ha kai wannan karamin fitiri ne a kalo na fitiri saboda allah ba ana tashi a biya wani dakatawa ba sai yana aiki da kai wannan sama za ta fi da yawa ana garin morewa za ka yi na allah morewa ne sosai allah ya sa more ai matsala kawai ka mutu ba daidai ba shi ne matsala amma ka mutu da imani ya kaji da shi mutuwa ai hutu ne kawai ka yi kokari ka mutu lafiya na Allah sa mutu da imani da haka sai su yi ta tafiya da shi kowane sama to kai wannan kudin rakiyar malaiku na ake shekara ji daɗi na mala'iku sama da ɗaya su raka kai sama da miliyoyi da kurakiya sama da uku na lokacin karɓar biya sama da hudu na ya yi ka to haka za su yi ta yi kuma sai allah maɗaukaki sarki ya ce ku rubuta bawa na a cikin wato littafin wani lokaci a iya tiliyi littafin aljanna allah ya samu a shi ne allah maɗaukaki sarki a cikin suratul mutaffifin da kai ce yake tambaya ya ce me ya tarar da kai menene ya ce ya la ya ce littafi ne rubutacce wanda mala'iku suke shaida shi mala'iku ke rubuta shi dan aljanna ta rubuta shi ke nan dan adam ya rubuta da aka ce a rubuta shi a cikin wannan littafi na yan aljanna sai kuma Allah sai yi to shi ke nan ku koma da rabawa na kasa bayan ya yi sama sama sai a ce a dawo da rabawa nan zuwa kasa saboda Allah sai ya ce ni ne musu alkawari cewa daga kasa zan da ce kuma haka aka yi kuma na yi musu alkawari a cikin kasa za a bunne su kuma haka za a yi kuma na musu alkawari daga kasa zan da su sai a dawo da bawa kasa a sai a dawo da shi rai a dawo da rumi da gangan cikin na to kaga na dawo da kai kasa ai ka kamo ne wannan tafiya kaje sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku akwai dariya ce to shi ne yake a lokacin nan wanda suke kai kawo a kan mutum idan suka lura suna tafiya yana jin takun takalman yana jin takun takalman idan suka zo suka birne shi dama akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan aka ji aka binne mutum aka tashi aka binne a sarrafe to yana jin takun mutane suna tafiya suna tafiya kaga kenan an dawo da rai na yana jin takun takalman mutane cewa za a dawo abuja a ci gaba da haka na a koma ofis a ci gaba da na in kasuwa ta je a buɗe shago kai shi ke ɗan gaba na shi ta a yi ɗan adadin wannan ba abin da zai saki ya bari ya mara hasarar lahirar saboda za a zuwa ci gaba da duk abin da ka saki ya mara hasarar lahirar da ko suna gaba da ayi ba wanda ka ji ya mutu an raba mutunta na kwanan sa wanda ana so ya duka na to ko an rage lalle za a buɗe da haka ne dan adam ya sani cewa aikin da ke gaban shi shine na gaske shine wani kuma saboda shi Allah ya halice mu kuma shine nasara dan adam in ya ci nasara na ya gama nasara duk wata nasara kuma ba wannan hasara ce wallahi kamar yadda duk wata hasara inda nasara a nan ba inda nasara Allah ya kare mu nasara to shine ya Allah mu sarki da zarar kaji kafin takalmi an burna mutum sun juya to fa sai mala ya ku guda biyu su ku su zo sai su zunguri mutum wannan zungura kowa za a zungura da mutumin kirki da dan aljanna da ba na wannan duka da shi shi ba ma zungura na yawa a zunguri mutum idan suka zunguri mutum sai su tashi shi su zauna da shi dama su kawai tambaya a ce masa wane ne ubangiji na ce mutum ya ce ubangiji na shi ne Allah sai su ce wa mutum su biyu me addinin ka sai ce addini na shi ne musulunci kun gani ku ji wannan magana da kyau kun gani an tambayi mutum cewa waye ubangijin ka wa zai kira Allah akwai da zai kira wani shi ka san ba kowa sai Allah na ka tsaya tsaf ka yi tunani akwai da zai kira wani mutum babu ku shi ke nan babu la ilaha illallah babu wani abun bautawa gaskiya sai Allah Allah shi kadai ke bai da abokin da Allah sa'annan idan aka tambaye mutum addinin ka zai ce ni dan dai da da zai ce ni dan dai ka zai ce ni dai shi ani na zai ce dan dan dan ka na misali ko za a tambaye ka ce ni na jama'a da sun islami na abinda za ka ce shi ne in su kenan ina dina inda lahi islam a ce duk abin da kai ne kana yi ka san in kawai musulmi aka ce ka yi kuma shi za ka yi da haka musulmi an tambaye shi a lahira me ya addinin ka zai ce addini na shi ne musulunci a ce masa kuma waye annabin ba wani zai kira wani zai kira wani ba sai ce ya kira annabin ka ya ce wato shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon allah kuma su tabbata aka yi kasance sai ce na karanta ne a littafin Allah a san Allah ne ya ko kuma na yi imani da shi na gaskata shi sai su kara rungunan sai su ce masa waya wani ne waya ne a fili waya na wani annabi sallah ta ce wannan shi ne karshen fitina da mummuni da daga nan kuma na yi an soma har abada daga wannan in mumini ya amsa shi ke nan shi ne Allah maka kuɗi sarki ne Allah yana tabbatar da digadigan waɗanda suka yi imani wato da magana tabbatar ciya ta wannan rayuwar duniya bi ma'ana mutumin da ya tsaya la ilaha illallah a cikin rayuwarsa mutumin da ya tsaya bai shirka da Allah ya bi Allah ko Allah zai ba shi damar fadi waɗannan kuma wannan tambayoyin ko a makarantar dare na tambayoyin yan makarantar dare da yara yan yan kanana marrafuka amma wallahi idan mutum bai sa ba zai da Allah ya saboda ana amsa su ne da ikon Allah ana amsa su ne da imani ba ma da ilimi ba da imani shi yasa sai Allah ya ba wa mutum dama amsa Allah ya ba mu dama Allah sai ya ba mutum dama ya amsa manzana sallah ta ce ta ce ƙarshen fitina da bawa zai haɗu da ita sai ya ce ubangiji na allah addini na musulunci annabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana faɗan wannan sai kawai a kira shi daga sama zai ji kira sai ya ce bawa na ya fi gaskiya da aka koyi masa shimfiɗa shimfiɗa ta ta aljanna a cikin gabari ba ana shimfiɗan wuta a cikin kabari kuma ana shimfiɗan aljanna kai ne yanzu in ka je makabarta ba ka gani abun na ƙasa da waye amma na yi harkoki ake a makabarta sosai akwai wanda daɗe suke yi Allah kuwa hutawa suke yi Allah ka samu huta akwai wanda wahala suke sha wanda azaba ake yi Allah ya kiyaye da haka sai a ce kuma a sanya maka ma kaya na aljanna har ba za a gani ba ma sannan a ce a buɗe ma kofa aljanna ta dinga hurawa kamar ne yana samun ka je da za a yi da kusurji don muka je gyara makabarta don ba ka ga hana tana na asabar za a ce gyara makabarta na na na na abu insha Allah har bakwai na na na safe ya yi ciyawa da yawa Allah ba da ikon to shi ne sai ya ce bayan haka kuma a wata ruwa ya zo yana cikin haka ba ce ya kwanta ya ji daɗi ga an guro aljanna ga komai lafiya lau sai kuma kawai sai ga wani kyakkyawan mutum daga kyakkyawan mutum yana gaishe a gabansa sai ya ce kai wannan tafi da zuwa ina maka albishi da ya ce masa ina maka albishi da yadda ka samu yadda Allah ina maka albishi ka samu ni'imar Allah ka samu aljannan Allah ba tabbace kuma wannan shi ne ranar da ake ma alƙawari wato duk aikin da ke duniya yau ne ranar da ka samu sakamako sai mutum ne cewa wannan mutum da yake gaya masa wannan kai kuma wane ne ban san ka ba waye kai ga shi dai fuskar ka akwai alheri tare da ita ka zo da alheri sai ce ni ne aikin ka na gari ni aikin ka na gari kusa haka sallah ba ta in kai sallah ne kyau sai ta zo ma kyakkyawa in kai gurguri na in kai koton kurciya ta haka za ta zo ma tana ba ka tsoro Allah ya kiyaye ya sa a cikin musulmi zai sallah wa kuma lillahi kani da ya yi sallah saboda Allah ba ku fi sarki ke yi sallah da shi wani zai na fila ko zai ce na fila ce gudu gudu na sai wanda kake na fila da shi saboda shi ne ke sallah na na kai sujada a cikaka na rukuwa a cikaka da abin da ya kamata ya ci ba shi ka ce ba ma ya ci ya ce da haka sai ya ce masa na rantsa da Allah in ji shi wannan aikin mutum kyakkyawan sai ce kai na san ka damun kana yawan aikata alheri wato a duniyar ka duk wani aiki wajen aikin alheri na san kana so wato ina biye da kai na san ka sa'annan kai wajen sabon Allah baka kana nesa da shi don haka ina yi ma addu'a Allah ya saka maka da alheri da aka ce a buɗe mutum kofar aljanna kuma a buɗe masa kofar wuta a lokacin yana da amma sai a ce masa wannan da ta bautar da ka ganta da da ka saba Allah da nan za ka ci ya ce amma yanzu tun da ka bi Allah nan za ka ga gidanka sai ga gidanka na ya ga gidanka na wuta saboda babu wani a cikinmu da bai da gida a wuta Allah ya sa ba za mu shiga sa'annan babu wanda bai da gida a wuta Allah ya sa za mu shiga yawa shi ne kowa yana da shi haka Allah ma ya sarki ya yi shi ya sa a kan sallah ta ce salon gidajenmu na wutar duk za a haɗa su ya bin na sa'an su arnani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya bar wani hadisi mai ban tsoro hadisin da ya ce Allah mafi sarki zai ce wa Allah ya adara tashi a kiyama cewa ka cire ba ana da tsaye cewa ka cire rabon ka a cikin mutane na da aka yi cewa ba yi a cikin duniya ka cire rabon ka a tsawon wayan ka sai ce ya ba yi na wannan ciki ne zai ce masa a cikin duk mutum dubu ka cire mutum da ni tara da tsaye da jarabar da za dubu dubu dari tara casa'in da tara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hankalin sahabbai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da shi sai ce a wanda da hankali mafi yawan wanda za a yi ba da shi da wani suna da yawa kuma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummomin da suka wuce mamu da yawa in ka taro kun san duniya ta kwana biyu ba na ba jiya aka so mata ba ce kalan jiya ba na an yi ko annaban Allah ka jinta ba da ka annabi a aika ta amfani in ka duba su su hama na su fir'auna su duka su can da maro manya-manyan kafirai da aka yi an daɗe to akwai al'ummomi kuma waɗanda suka yi imani su suka bi yawa annabawa da Allah ya aiko guda dubu ɗari da dubu saba'in da dubu ashirin da hudu akwai annaban da ya zo ya gama wa'azi duk lokacin da ya ba ko mutum da ya yi imani shi haka ya yi gama wa'azi Allah ya ce shi akwai wani sai zuwa shekara da shekaru mutum biyar wani mutum goma wani mutum ashirin ga annabi nuhu da Allah madaukakin sarki ya ce ya shekara dari tara da hamsin yana wani amma Allah da kanshi ya ce ba ma amara ma abu illa kali tana cikin kadan suka yi kadan da ka ga kenan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da yau Allah ta duk al'umma annabi insha Allah da zawo duka aljanna za mu ci Allah ya sa wa mu dauka wani abu ne mai sauki a wajen Allah shi dai Allah wanda ya ce ba zai sa aljanna ba ko wanda ya mutu yana cika da shi wallahi ya faɗa ya tsara inna la la yakatu an yi shi da kai sai ya ce wa yakatu ma duna zalika korbanan Allah ne ya gafar Allah ya mana gafar to shi ne ya ce Allah ya kaka maka da alheri a idan aka ga ɗan adam wannan sai a ka nuna maka gidansa na aljanna sai ya Allah ka kare iya rabbi aqimin sa saboda yana Allah Allah ya je ya shiga sai a ce masa yana sai ya koma wajen iyalansa sai a ce masa a ta saura ai da yawa sun suna makabarta suna jiran tashin jama'a tsawon lokaci kai ma an ka shiga za ka shiga layi in ka duba tun daga kan annabi adam ba ana jiran tashin jama'a haka zo kan annabi ibrahim da zamaninsa da al'ummarsa su ma duk suka mutu Suma aka burge su su ma suna da tashin biya aka zo kan annabi idris an aka zo kan su annabi yusuf na annabi yakubu wa wasa na duka aka yi aka yi har aka zo aka kasa aka zo da su annabi musa har aka zo annabi wanda yake daga shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi isa aka zo aka yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to yau hijira a nan sallah sallah tana da shekara dubu da dari hudu da nawa da da arba'in da bakwai na da arba'in da bakwai haka hijira ko duk wanda aka bi mai duk kowa na layi ne yana jira har mu ma mu ƙare a burgunne mu sai mu ma mu shiga layi jira har a zo a haifi mutum na ƙarshe a duniya wanda daga kai shi ba matar da za ta sake aiwa ya Allah ya sai shi ma to har kuma waɗanda za a tada iyawa suna gani Allah ya saba mu Allah ya sa zuriyar ba kowa a a kace abin kan mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba ya tabbatar da duk wanda aka yi tashi kiyama yana da mutane to kaga wa zai wa zuriyar da fatan wannan na haka yace yace ina min shirarin na man adrakat kum sa'atu kum haya yana da cikin mabiya sharrin mutane wanda za su ga shi ya ma wani waje yake tsala ta kum sa'atu ila ala luka ibn nuna idan ne dan idan ne a kan su za a tare da amma za a luka ne kike za ta rike har dab dab dab saboda akwai lokacin da Allah zai turo wata iska musamman iska ce ta mumini duk mumini da yaki ne da zai faɗi wanda na hama Allah ce don me don kar ya kai lokacin don kai in ka karan bar mutum lokacin to ba a da shi kuma kuma a nan sallah salati za a tashi a kiyama mutane suna noma harka da ta wani ya je ya sai riga ya gwada da biya kudu eh ana nufin abinci wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya biya ya ci abinci bai biya kudu haka za a yi sai wannan busa saboda ai busar kaho za a yi kuma ka wannan an riga an tashi rini tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan annabi sallallahu alaihi da kai shi wata rana sahabbai suka kai shi yayi wata irin fitowa suna gane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa su kai shi ya fito suka ce ya rasulullah lafiya ya ce musu yau kun da mu kuma yau Allah ya sanya mala'ika da zai busa kaho ya masa umarni cewa ya dauki kahon ya kafa shi ya sace a barkata ya rike wato an kusa wura na kaga wannan kamar yanzu wajen shekara dubu da kusan da ya biya ko da yi hudu da dubu da ka randa yi hudu a dama shi ke ko ina kake a duniya za ka wata ka mutu ko me kake za ka mutu ba shi ne Allah ya zo ke sarki a cikin alƙur'ani yake cewa wani duka fi su fasaiƙa man fi samawa da man fi arati da man sha duk wanda da na taba duk kowa ne su ina mutu duniya ana mace sai an yi shekara arba'in sai kuma a haƙi nisa sun manufi tafi ne kura kai za mu ya mu yanzu Allah ya ce an sake musa daga kowa da tashi duka kaga kabari na ta budewa ana ta fitowa ta fitowa amma wannan fitowar da za a yi kawai kowa ya fito ba ma wanda zai yi magana da kowa sai dai kai ta jin tafiya da an tashi ta tafiya tashi tafiya ta tafiya za a yi tashi tafiya ba shi ne ake ta rayu ko kuma da kai Allah na duba ka san dai tashi a kiyama ba a Najeriya ba ne kuma ka tashi a nan sai ka ji can wajen Falastin da ka ana inda Yahudawa suke ta Arab musulmi suna ta kashe su da yunwa ina fatan dai muna sa su a cikin addu'a ko tunda abin da za mu yi sun tsare su suna ta mutuwa yara da ta mutuwa da yi wani yana ta mutuwa da yi al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci kuma kowa ya yi gu na eh kowa ya yi gu Allah ma da zaki ya kawo musu da amma dai akalla ka san kowa kake koyi ba ka kai addu'a na ta zama wannan ka samu bakin abin da za ka ce Allah ta yi musu addu'a na kar ka zama a ce kai komai ba kai ta musu addu'a komai ba da sanin Allah amin to anan anan da akwai lokaci ko to qala wa innal kafira wa innal abdal kafir wa fi riwayat al-fajir idza kana fi ilahi min ad-dunya wa sibali min al-akhirah nazala ilayhi min as-samai malaikatun jilabun jidabun sudul wujuh ma'ahum al-masud min an-nar فيجلس لسانه مد البصر ثم يجيء الملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي إلى سكوت من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينزعها كما تنزع السفود سفود الكثير الشعب من الصوف المنغلول فتنقطع مع القلوب والعسل فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وتغلق ابواب السماء ليس من اهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تؤرج روحه من قبله فيأخذ فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المصوف ويخرج منها كأن تجري من جيفا ووجدت على وجه الأرض فيجعلون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان يعقوب يعقوبائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها أبيه إلى السماء الدنيا فيستغفر له فلا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينزل الجمل من شر الخيام فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال عيدوا أبي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وبها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وتزرع روحه من السماء جرحا حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وتلقه الدير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه آه، في جسده قال فإنه ليسمع خفقا العالي عترابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديدا شديد الانتحار وينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان وما تقول في هذا الرجل الذي تستضيفكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري سميت الناس يقولون ذاك قال فيقال لا لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء كذبا فاخرجوا له من النار وابتغوا له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه ابلاؤه وياتيه وفي روايه ويمثل له رجل كبير الوجه كبير الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وانت فبشرك الله بشر من انت فوجهك الوجه يزيد بالشر فيقول انا عملك الكبير فوالله ما علمتك الا كنت بريئا عن طاعه الله سريعا الى معصيه الله فجزاك الله شرا ثم يقيد له أعمى وأسم أبكم بيده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان كان ترابا فيدربه حتى يسير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيدربه ضربة أخرى فيسير صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له يفتح له باب من النار ويفعل له فراش من النار وقد اتفق أهل السنة على أن عذاب القبر حق وهو مبتدا السنة الصحيحة قال آه مروزي قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل عذاب القبر حق لا لا ينزله إلا دار أو مذل وقال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونكفر بها كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسناد زين أقررناه به إذا لم نكفر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه قلت له وعذاب القبر حق قال حق يعذبون في القبور قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله نكر بمنكر ونكير وبما يروى من عذاب القبر فقال سبحان الله نعم نكر بذلك ونكر به to wannan irin wancan ne duk abin da ka sani mu karanta kishiyarsa ne akan wanda ya zama ya mutu ba su imani Allah ka tsare ya ce idan mutum kafiri a wata ruwaya kafiri ya zan lokacin da zai bar duniya to shi ke nan sai mala'iku su sauko daga sama amma za su sauko ne da wani irin kama mummunan kama za su sauko baƙaƙe za su zo da wato wata tabarma ta wuta haka za su zo su zauna yana kallon yawan su Allah ya tsare sa'an sai mara yanka mutuwa ya zo ya tsaya da wajen rai sai ce wannan ya ke wannan mummunan rai wannan wato rai kafira fita zuwa ga fushin Allah shi kenan sai ran da kama hudu a cikin bawa tana gudu tana gudu sai ya kama rikin cirge ta shi ne wannan da ake karka ƙarfi za a zaɗar amma na mummunai ba wannan ce da ake cikin shida to shi ne haka za ta bi a cirgirar kuma mala'iku da an cire nan sai su yi tala an ta shi mala'ikun sama da na ƙasa kuma duk kofofin sama sai a rufe babu wani wata kofa daga cikin kofofin sama ba sai suna ta addu'a kar a zo ga wannan ran a biya da shi da haka idan suka ɗauki ran sai su tashi da shi sama sanya shi a wannan tabarma gashi yana wari yadda ka san warin mushe yanzu ba wani wari da yake da yake bayan kasa wanda ya kai sai su tashi da shi sama duk inda suka wuce wajen mala'iku sai ce wannan wani irin mummunan rai ne mun kurai sai ce a irin wani wani a kira sunan mutum da irin sunan shi da ake kira shi a duniya sai su je saman duniya sai a bude sai a cikin budewa ai ka san Allah ba ku cikin sarki a cikin suratul arab ya ce ku la tafatahu lahu abwaab as-samaa ba za a bude wa ya kasu kofofin sama kuma ba za su shiga aljanna ba wala yadkhuluna al-jannata hatta yalida al-jamalu fi sammi al-qiyam Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba sai idan raƙumi zai shiga ta kofar allura ne na ka san wannan condition din ka san hada bala bala a yau na haka Allah ya ce in ka kaji shiga aljanna to ba ya shiga duk kofar allura ya fita ka san mun yau da kofar allura da haka sai Allah ya ce sarki ya ce ku rubuta sunan baba a cikin littafin ya mutu shi kuma linka mutar da yana asali yana kasan kasa sai a ce to da haka ku dawo da rabawa na kasa kuma domin a kasa ne ne alkawari a nan zan halice su kuma a nan na halice su kuma sun mutu cikin kasa za a mai da su kuma daga cikin kasar za ku san da su da haka sai a jiho maimakon wancan ran mumini an zo da shi ko to wannan jiho shi za a za a wurgo shi saboda bai da wata kima shi ne za ka ji Allah maɗaukakin sarki ke cewa wanda duk yayi shirka da Allah to ka sace ya faɗo ne daga sama za a jeho shi daga sama tsuntsaye da iska in ka fuskan shi wato zai fada inda zai fada wato rami da wuta Allah ya kiyaye za ka ji a dawo da gangan jikinsa a dawo da ran zuwa gangan jikinsa shi ma idan an binne shi yadda wata mumini ya ji tafiyar takalman waɗanda suka suka binne shi haka shi ma zai ji ana koma shi ma kawai sai ga mala'iku biyu su zo su tare shi so hankare shi su zaunar da shi sai su ce waye ubangijin sai ya kama ha ha ha na wato bai sani ba ya shiga gani bai sani ba sai a ce masa mai addinin ka ya kama a bai san me zai faɗi sai su ce ka ko kana da labarin wanda aka aiko muku a matsayin manzo sai ya kasa tuna sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su da kai za su ce Muhammad ba ka san Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam shirke ya fara cewa wato ya manta shi ya sani sai ce amma ya mutane suna sai a ce masa to kada Allah ya saka sani to kaga bayan ka ce ba kar Allah ya saka sani kwanan duniya ka tana kar Allah ya saka ya kaza ai ka san na abin da zai biyo ba ba yawa to haka za su gaya masa da haka sai a kira mai kira ya kira daga sama a ce ba wannan ya yi makareci ya yi karya da haka kuma su shimfiɗa na wuta Allah ya kare ku buɗe masa kofar wuta da haka shi shi ma yana kabarin zafin wutar jihar mai zai rika samun shi da tiririnsa sa'annan su a matsa kabarinsa in an matsa kabarinsa duk kashin da ka sani kashin gwiwa sai koma cikin ciki wannan kashin duk a matsa a dunkula shi yadda ka sa ana dunkula menene gumba Allah ya kiyaye haka za a yi wa wanda zai zama ya zama ɗan wuta da dunkula shi kuma shi ne shi a wata ruwaya shi ma yana cikin haka kuma sai ya wani mutum mummuna wani mutum mai ban tsoro da wata riga a cikin sa mai wani sai ya ce kai kuma wani ne sai ya ce masa ni ne ayyukan ni ne ayyukan da kake yi a lissafa ayyukan ne a ayyuka ne marasa kyau su ne za a dunkule su da su zama haka eh Allah ya tsare mu ya ce to yau kuma ita ce ranar da ake ma alkawari kai ba an gama da kai sai ce kai kuma ban san ka ba waye ne kai ce ni ne ne aikin ka ya ce sai ce masa lalle kai daman mutum ne mai sharri fuskar ka yana zuwa da akwai sharri a fuskar ka da an gani babu alamun rahama kuma sai ce ni ne aiki ka mummuna kuma daman na san ka a duniya kai ma duk wani wajen aiki sharri kana da daga ake yi duk wani wajen aikin alheri ba ka zuwa ba a yi da haka na addu'a Allah ya mata ka bago na sharri da haka shi ma sai a kan ya masa wani mala'ika wanda yake makaho kurma ne kuma a hannunsa akwai guduma kuma baya nisa kasa a duniya an makaho ne suka yi ta juzawa ko na ko ya ne za ka makawa ya man gula da aika da sauki sai ka shiga wani sai ka gula to shi na layira a wannan makanta ba ne eh haka suke sun gugu ba ta ji ba ka gani kuma ba ka za ka gudu da haka za su zo da wannan guduman idan da za a tafi dutse da ita da ya zama gari amma haka za su dinga dafkan mutum da shi Allah ya kiyaye Allah ya tsare haka nan za a ɗauki mutum shi ma ya rabarge su kuma ya sake tashi kakan abin da ake na kafin na irin kafin da ake wanda za ka ga mota ta taka shi ya yi fulaka sai kuma kawai ya tashi ya kama mutum ko kula ya kamar da adalci ba a zabar da za a maka mutum a kuma na mutum in aka zanga mutum aka mai da shi tabbara ya nan da rai na yadda ka tsaye kafin a ce kare ya ga mota ta nuna ke shi zai tashi saboda ita la ya zuku na fi halmautu illa da mutu kan dula ana ce wannan mutuwar da za ka ita kaɗai za a yi da ɗan mutar da ɗan aljanna ba wani zai ƙara mutuwa in an gama wannan mutuwa ta wannan duniya wanda ita muke ta jira ko ba ita muke jira eh amma ba kwanan nan ba ne ko amma dai ta ake jira amma dai ita duk muke jira wala ko kai da ko kai kai haka ta ce da shi ta ta iwa mutane na ta iwa mutane shi jiya wasu yara a nan mai sama su su uku suna ma bishin aure aka ce abin ya dauki guda yawa shekarar jiya a nan mai zama suka yi a cikin duk uku suka mutu jiya da sun tsalla principal da su ce jiya suna makaranta alaka su guda da duba da cikin yara kashi lafiyar su da ka ga kawai ɗan adam yana tara a yanzu yana cikin kawai yana jiran lokaci ya yi shi kenan sai ya ya koma ga Allah to shi ne ya ce a yi dukkan shi yana kuka yana tsallafi idan ya yi kuka duk halittun Allah suna ji sai halitta guda biyu sai aljanu da mutane kuma mu Allah ya kuma kuma ba mai saboda idan damuna ce da abin na ai kama aljanu ne da Allah ya ce mutum ba ma gani ai ka ga ya ce za mu shiga damu wanda rahamar Allah kana raye da wanda wataƙila baya ƙaunarka kuma ba ka ganin sa ai ka ga da za ka wahala na amma Allah ya tsare kuma suna nan muna ta mu'amala da su suna zuwa masallaci suna zuwa karatu na? eh suna nan an a sama a sama na zama suke a masallaci na suna nan ake ana amma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu to mu da su ne kaɗai kuma ba ma shi ba ma shi saboda me idan da za mu ji da sai mu mutu wata rana nan sallah ta zama yake cewa laura an ta dafa ya ce da ba dan kada ku daina gunna mutanen kuma ya ce da kan kala ya kula muku a sabon sabon ku ganin mutum daya da za a yi ganin mutum dan wasu ya mutu ba ka yi baga amma tun da ya gaya mana kusan haka da Allah ka tare da ka ce a buɗe masu shi ma kofofin wuta a masu shi kuɗa ta wuta shi ne ma da yake ahalin suna zuwa ne ne ahalin suna yawwa su ne ɗan su ne ɗan ɗariƙa da ɗan zara suna ahalin suna ba wani da ne da ya haka yi da ai ka ga wanda ya dauka na ta azu suna dan kungiyar su ne ana da ni nan musamman bi ma san inda aka samu kalmar azu sunna ai wanda suka yarda da alqur'ani suka yarda da hadisan manzon Allah su ake da azu sunna ba na nan sunan kula ku ba su ka wanda ne ne a cikin gaba suna azu sunna kuma da suna da na ga yana su duka waɗannan sun yadda cewa azabar kawai gaskiya ne azabar kawai gaskiya ne mata wato sunna ingantacciya ta tabbatar imamun a marzaun marwani yake cewa abdullahi dan ahmad dan hanbal wata rana ya tambaye shi cin azabar kawai gaskiya ne ya ce azabar kawai gaskiya ne ba wanda yake musu azabar kawai zai ɓatacce ne wata da sai cewa abu abdullahi dan yaya azabar saboda sai ce aikin hadisai ingantattu sun tabbata kuma mun yi imani kuma mun tabbatar da ita duk abin da ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da islami to za mu tabbatar da shi saboda idan ba mu tabbatar da shi ba kenan mun kore shi mun maida masa kayan cewa mun maida Allah abin da yake da haka gaskiya ne Allah ko gaskiya ga mana da abin da mun zo zo muku da shi kun karba da ka mun mun karba da ka shi ma ya ce masa kenan azaba kabari gaskiya ne ke gaskiya ne ana yin azaba a cikin kabari Allah ka kare mu yace kuma na ji Abu Abdullahi yana cewa mun imani da azabar kabari kuma mun imani akwai munkar da nake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana munkar da nakir din nan sunaye ne na mala'iku masu tambaya a cikin kabari munkar da nakir duk mala'iku masu tambaya haka suke mun imani suna nan kuma za su zarsu kuma ba wa za a tambaye shi a cikin kabari kuma Allah zai tabbatar da dugaduran wanda suka yi imani a cikin wannan rayuwa ta duniya a cikin kabari an tambaye su za su iya amsawa Ahmad dan Qasim yake cewa wata rana ce Abu Abdullahi kuma rami imani da munkar da nakir da abin da aka rawaito a kan azabar kaba ya ce sarki ya tabbata da Allah tabbas dole ne musulmi ya imani da haka kuma haka muke Amin. Allah ya kara mana gaba da amin. Allah ya kara mana gaba da Allah ya kara mana ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne shekara da biyu ba a san aiki sai ta shi ne ne bayani kan sai tambaya da mutum ba wa samu misali da ya aika da zanji an ce ana rika wani kake tabo a kan zuciyarsa idan yi tuba sai a wuce in bai tuba ba zai ta girma zai ta girma a maka so malam misali idan mutum ne ya ce ya zo na akwai akwai zan ce ba hadisi ba ne amma suna kira da hadisi cewa bayan rasuwa ga sallah sallah wala a shekara duniya ne ba ba wanda ya san lokacin tashin ya masu a iya karatu abin da Allah ya zama abin da kawai yake tabbatacce kuma za ka rike shi ne tashi kiyama da kusa inda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah mun tashi a kiyama amma wace za a yi kokari ba wanda ya san lokaci ko yas'alunaka 'an sa'a na ilmuha inda rabbuka yawa Allah shi ya lokacin da amma ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai ba akwai hadisi yana da a cikin arba'un hadisi ba wanda malaika jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ya zo ya hada gwiwoyin gabasa da gwiwoyinsa ya dora hannun tafukansa a kan cinyoyinsa kawai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yake musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa musulunci shine kaza ya ce masa mai imani ya gaya masa in ya gaya masa sai ce sadaka ta ba da gaskiya wannan ma abin shi ya tsaya habayar hankali to ne wannan irin mai tambaya in ka zo ka tambayi mutum ina da aka gidan wani sai ka ce ga shi ne sai ce gaskiyar ba na kaga ya ba wata magana na kamar gwada kai ke ce ko za ka gaya masa wani daban da haka yi da kama to da yi kan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace za ta ci da me ce mana yace wal mas'ul anha bi a'lamu min as-sa'il ida wanda ake tambaya ya sani ai da wanda yake tambaya shi zai ga ya ke aikowa da haka ba wanda ya sani ba wanda ya sani sai ya ce masa to ba wani an amara ya to amma ai ya san na san ka san alamun to ga mun alamun shine ya ga ya malama da suka littafa alamun mun tashi kiyama wanda da manya da kanana wanda suka littafa kusan guda tamanin da da takwas wasu da bakwai guda tamanin duk suka wanda